لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan lokaci don ci gaba da darasin na biyar musalihin na al'imamun nawawi wanda lokaci ne wuce mun je akan hadisi na arba'in da bakwai a yau za mu tashi a kan hadithi na arba'in da takwas a wannan jirgin الإمام النووي يتي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه يتي ما يتم ألا ياتي إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا الذي يأتي إن ألا مدعو تزكي ينكم الخير جباوشي عجل له العقوبة في الدنيا سي ألا يكو كوشو وشي دا عقوبة عذاب أن الدنيا ألا يركز رفشي وإذا أراد الله بعبده الشر إن كما ألا يلتم شر جوتم أمسك عنه بذنبه التي كان بذنب كومي با ولا أسأل لا شبا ولا أسأل كومي لا شبا بذنبه سنديا ليبيش حتى يوافي به يوم القيامة har ya zama na dukkan aikin da zai yi wanda yake mummuna ya yi ya tsaya in Allah ya je ya je ya haɗu da Allah maɗaukin sarki ran tashi alkiyama sai Allah ya saka mashi da dukkan mummunan aikin shi wanda ya aikata wannan hadisi yana nuna mahu abin da mutum zai gani na jarabawa wanda ya shafi jikin mutum ko dukiyar mutum ko ya shafi iyayen mutum dukkan wata musiba wanda za ta zo mutum wanda ba bai ji daɗinta ba to wannan dukkan nufi ne na Allah akwai abin da Allah yake nufi wanda yana yiwuwa ko ba zai bayyana gare mu ba nan hadisi yace idza arada Allah bi 'abdihi khayran in Allah yayi nufin alkhairi ga bawan shi al-irada nufi a wajen aqidar musulunci nufi kashi biyu ne akwai nufi na kaddara wannan dukkan abin da Allah ya nufi ya kasance a wannan duniya sai ya tabbata innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول abin da lamarin Allah yake kai shi in yi nufin wani abu sai ya ce ma abin kasance ya kasance wannan ana ce mata al-irada al-kauniyya in Allah ya so abu sai ya kasance akwai al-irada al-shar'iyya Allah ya so wani abu a shar'ance kaji Allah madaukakin sarki yana cewa yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana sanya maku bayani wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana sanya shiryar da ku hanya ta waɗanda suka gabace ku kaga wannan nufi ne na shari'a me ke bambanta nufi na irada kauniyya da irada shar'iyya irada kauniya duk abin da Allah ya so ba wanda yake zai hana shi in Allah ya sa yau rana za a yi kowa sai dai ga ana rana in Allah ya nufin ɗan iska kowa sai dai ga ana iska ba wanda ya isa ya mai da rana ta kauce ba gidan shi ko ta kai gidan wani ko abin da ya kama da haka yanda Allah ya halice ka haka za ka ga kanka dogo ne gajere ne fari ne baki ne to wannan irada kauniya kenan ba a iya yin wani a cikin ta akwai al'irada a shar'iyya to in Allah ya so wani abu ya kasance a shari'a to a wannan dan adam in ya ga dama zai iya bin shari'a in ya ga dama ba zai bi ta ba yanzu Allah yana son mu shari'a yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum Allah yana son ya shiryar da ku Allah yana son ya shiryar da ku kan hanya mai kyau amma dukkan mutane ke bin hanya mai kyau da mutane mafiya yawa ba hanya Allah din mai kyau in suka gata ita ce suke kauce mawa mummunan hanya ita ce burge mutane wa in yaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila in suka ga hanya mai kyau din ma ita ce suke yin wofi da ita in suka ga hanya ta halaka suke rugugoniya su je su bi ta to da kenan in Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa idza arada Allah bi abdin khairan ajjala lahu uqubata fid dunya sai Allah ya gauro su mai bala'i a nan duniya azaba a nan duniya shi wannan hadisi zai ke baka cewa a ta kaka za a cewa in Allah ya yi nufin alkhairi ga mutum kuma sai ya gauro mai da uquba a nan duniya abin da ya kamata da in Allah ya yi nufin hukuma in Allah ya nufin alkhairi ga mutum a nan duniya to Allah ya yafe mushi ne hukunci shi Allah ya shiryar da shi Allah ya hana shi yin wani mummunan abu haka ya kamata muke jira da hadisin kenan in ya zama da alkhairi aka nufa ba a yi maka hukuma ba a Allah ya sa ka zamo lafiya a nan duniya ka je lafiya kuma ka zama lafiya wanda shi ne fi zama alkhairi to amma in larabawa suka ce khair asalin shi suna nufin akhyar an gane saboda maimakon Allah ya kare ka a duniya kai ta abin da ka dama sai ka je lafiya ka kar da laifukan ka sun yi ta ba za ka tsira ba to wannan shi ne ya fi in aka tsara ko kuma Allah ya azabtar da kai a nan duniya ko da za ka sha wahala in ka je lahira ka tada alkhairi a lahira to nan ne aka zo da wannan khairi in aka dangana shan wahala ko wace iri ce a wannan duniya da kuma ka je ka tar da azaba ta Allah a lahira to khairul laka shine azaba innan duniyar da ta samu ka ta same ka larabawa in suna son su ce wani ya fi wani maimakon su ce fulan akhyar min fulan sai su ce fulan khairun min fulan wa galiban aghnahu khairun wa shar min qawlihim akhyaru minhu wa ashar kenan da muqarana da aka ce min alkhairi in aka dangana da in Allah ya kyale shi ya bar shi sai lahira ya zartar da shi kinan yadda ya kamata hadisin ya kasance za ka ji kinan Allah ya nufin alkhairi da mutum shi kenan sai ya bashi lafiya a duniya ya bashi lafiya a lahira lafiya a lahira ba ya gaugauto mai da hukuma a nan duniya ba to yanzu hadisi ya faɗa yanzu mutum sai ya ce Allah abin da za ka azabtar da ni da shi a lafiya gaugautan wani da shi a duniya ba a cewa yanzu ba hadithi ya nuna cewa ba Allah zai gaugauto mutum in yana son alkhairi gare shi zai gaugauto mashi da hukuma a nan duniya in yana nufin sharri da bawa sai kyale shi ya abin da ya ga dama sai ya je lafiya ya kaddam dukkan laifukan shi Allah kuma ya yi mai hukuma a kansu to yanzu mutum zai iya ce Allah ya gaggauto mashi da abin da ya nufin yi mashi a lahira ya yi mashi shi a nan duniya a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ziyarci wani bawan Allah bai lafiya ya koma ka wannan shada kun san dan shada ko iyan tsuntsu sabuwar haihuwa duk ya kare gaji a kan shimfiɗa bai iya ɗaga kai annabi ya zo zai da shi ya ce wace irin addu'a karin kare a lokacin da ya ba shi labari cewa addu'a wanda na kasance ina yi cewa yake Allahumma ma kunta mu'aqibuni ma kunta mu'aqibani bihi fi dunya fa'ajjilhu liya ma kunta mu'aqibuni ma kunta mu'aqibani bihi fi al-akhirah fa'ajjilhu li fi dunya Allah duk abin da kasan za ka azabtar da ni a lahira da shi to gaugauto wani da shi a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mama ke ce subhanallah yace ikon Allah yace ai ba ka iya ba yace kamata ne ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kace Allah ka ba mu abu mai kyau a nan duniya ka ba mu abu mai kyau a lahira kuma ka kare wani azaba ta wuta ba ka roƙi abin da za a yi maka a lahira ba ka ce a yi maka shi a nan duniya da haka kuma wannan hadisi wancan kenan ya nuna mutum bai yi ma kanshi addu'a mamuna wannan aikin kafirai ne kafirai su ne suke cewa وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الذي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وإن ولى القرآن ko abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne daga Allah sai suka ce fa an bir alaina hijaratan min as-sama Allah ka zubo mu da bala'i daga sama wannan wauta ne maimakon ka ce in ya zamana wannan abu daga Allah ya fi alkhairi ne Allah ka shiryar da mu zuwa gare shi sai ka ce a in da gasken ne alkhairi ne Allah ya zama man ruwa da na duwa sau daga sama wannan ba hauka wanda ke irin wannan kuma kafin suke cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab dukkan wannan addu'o'i ne na kafirai don haka wani da ya zo ya tarda yahudiyawa kuma ba yahudi da ya zo ya tarda abdullahi ibn abbas ya ce kai tirta da mutanen ku waɗanda suke cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء yace tirka da mutanenka wanda za su faɗi haka shi ma daga nan yace kai ma tirka da mutanenka kowane yana yi ma kanshi addu'a wadda take mummuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutum yayi addu'a akan kanshi la tad'u ala anfusikum kar ku yi ma kanku addu'a mummuna ولا تدعوا على أولادكم كركم مكانكم الدعاء ممونة ولا تدعوا على أموالكم كركم دوجوكم الدعاء ممونة kina wannan annabi ya ce in kaga sharri ya samu mutum na rashin lafiya ko bala'i da sauransu to yana yi Allah ya nufin ya karkare mashi bala'i ne na tashin alkiyama ya je ta da alkhairi wa idza arada Allahu bi 'abdin sharran amsaka 'anhu sai Allah ya kyale shi kurum ya yi ta abin da ya ga dama wanda har annabi ya ce in ka ga Allah yana ƙara wa mutum ga yana tsaye a kan sabon Allah kuma Allah ne ta bashi annabi ya ce fa Allah annahu istidraj wannan ta lada kenan ta lada mai kamar sake tsuntsu kana daure da shi ka sake shi yana ganin kamar sake ki amma kana kulle da shi a wani wuri to Allah ne ya yi maka alkhairi ya yi ta maka kana jin daɗi kuma kana yi abin da ka ga dama na saban shi to wannan istidraj ake ce mishi Allah ya maka talala dan in ka je lahira ya kama ka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah yace إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي mutum yana samun sakamako wanda yake mai kyau da girman bala'i wanda ke tare da shi wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman yubtalahum Allah in ya so mutane sai jarabce su ka ga mutum yana bin Allah sau da kafa amma ka bi mamakin kasa yake rayuwa bala'o'i wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce ba wai dan Allah ba ya san shi bane a'a sanin Allah gare shi ne yasa yake jarabta shi inda kake bambanta tsakanin mutumin kirki wanda Allah zai jarabta da kuma mutumin banza wanda Allah zai jarabta Allah yana jarabta duka wannan mutumin kirki za ka ga wannan bala'i da yake ciki rishi ne na kuɗi yunwa ne talauci ne rishin lafiya ne rishin yalwa arziki ne bai hana ya rike Allah ba to wannan alamar alkhairi kenan rishi ta ka gani ko talauci ko rishin lafiya san Allah gare shi shi ne yasa yake jarabta shi don wannan jarabawa ta zama mai alkhairi a lahira amma in za ka ga mutum cikin bala'i talauci wahala amma kuma yana nan cikin sabon Allah to wannan kuma cikin wanda Allah ya ce ne khasira duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin wanda ya asara dukkan ba duniya ba lahir ke da inda yan wannan jaza'i girma na sakamako ma a haihuwar yin bala'a yana kasancewa ne daga girman bala'i cikin wannan majalisi muka karanta wannan mata wadda ke da farfadiya mugun abu ne mugun shi lafiya ne yaya sakamakon sai san aljanna nan ne muka karanta cewa in mutum allah ya an shi mashi idanun shi menene sakamakon shi aljanna to duk lokacin da bala'i zai girma to sakamako zai zamo yana da girma sosai wa inna allaha idza ahabba qauman ibtadahu in Allah madaukakin sarki ya so waɗansu mutane to zai jirace su dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ashaddun nasi bala'a lil anbiya thumma al amsal fal amsal mafi shiga cikin bala'i da mutane su ne annabawa in aka zato kuma wanda suke bi ke ma annabawa in aka kada zatowa wanda kuke bi ke ma annabawa kenan mutum ya samu kanshi cikin rayuwa mai daɗi ka ga wani cikin wata rayuwar da babba shi ke nuna kai ka fi shi matsayi a wajen Allah abadan annabi ya ce wannan duniya da kana daidai da fiffike na zamro to da kafiri ko ruwa ba rashin a wannan duniya ba Allah yana kallon duniya a matsayin banza dan haka ma Allah ya ce da a ce mutane duka za su kangare a da ba don mutane ka su koma wuri guda ba ka san akwai waɗanda ba su san Allah ba ba Allah ya ce ba don mutane ka su koma kafirai gaba ɗaya ba la ja'alna liman yakfuru bir rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yarhamun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد متى يتك تسمو وحاجرتي بقى الله يتك أبن ذنب كافري شيني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة da duk wanda yake bai yarda da Allah da madauki ba ba shi da kafirci ba da sai mu bashi rifi na azurfa ku taba ganin gini mai rifi na azurfa duk kai zama rifi ne na azurfa لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون كما وصل تتاكري سوما لأزرق والزينات وزخرفا تدكا كايا أدو إن كتي كايا ألا كايا ألا سي ألا شريع مكة رايوة ألا ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون ممسو قوموا فينا أزرق والزينات أمسو كتاجينا أزرق والزينات وزخرفا دكايا آلات دقوا دمي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا dan duk abin da Allah zai maka na wannan duniya shi kana da wani annabi ya shiga kai kai take cikin al'umma sai 60 ko 70 to da za ka suke Allah abinda zai tarda ka gani tashi alƙiyama azaba ce ta dindindin wadda ba za ka tara da kai ba da haka sai Allah ya ji da kai daɗi wanda duk abin da kake so za ka iya ka same shi amma mun yi bayani bayan da aka koma ka cikin wutar jahannama aka ce ka taɓa jin daɗi sai ka ce a haka da za ka shiga cikin musibar kuma ina ka koma ka cikin aljanna aka ce ka taɓa shan wahala sai ka ce a to da ba don mutane kansu koma kafirai ba don mutane hankalinsu wajen jin daɗi yake a yanzu yanzu aka ce maka akwai wanda yanzu yana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma aka kirga wasu miliyara wallahi aka ce a baka su ka more duniyar da ka shiga wuta in ka je lahira wallahi da yawa in wasu ba su daga hannu cikin mutane ba to in aka bashi aka ce ya sa hannu sai ya sa saboda haka ne lafiyar nan kawai jita jita ne muke mata imanu bil ghaibi din da take cewa imani kawai dai mun yi ne amma har yanzu wasu akwai shakka cikin imanin su to ka gani to ba dan mutane ka su koma in suka ga mutane duk wanda ya kafirce yana jin daɗi ba su koma kafirai Allah ya da ga abinda za a mawa wanda yake Allah saboda yan rayuwar nan yan kaɗan ce kun da gafar duniya qalil wannan yan rayuwa ta duniya yan kaɗan ce wal akhiratu rayuwa ta lahira khairul liman ittaqa ita ta fi ga wanda ya ji tsoron Allah kenan in kaɗan ce kuma za a iya ajiyar da kai daɗi kowane iri ne wannan jin daɗin ba kawai bai shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce faman rabbi ya fada hurrifa duk wanda ya yarda da abinda Allah ya jarabce shi da shi to yana da yarda yana da ladan wannan yarda da yi da Allah da abin da Allah ya ya jarabce shi da shi da haƙuri da yi duk wannan ladar tana tare da shi kuma zai fi sakamakon haka wa man sakhira fa lahu sukhr wanda kuma ya yi fushi ya rinka faɗan wasu mugogin mugayen kalmomi Allah ne ya tafi kaza Allah mu ba ka wannan mu ne Allah kaza ila to wannan zai kwashi laifi kuma bai isa ya kore wa kanshi wannan bala'i wanda Allah ya jarabce shi da shi ba da haka in Allah ya jarabta mutum abin da ke da kai kurum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne daga Allah muke na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah madaukakin sarki za mu koma ba haka annabi ya nuna cewa duk wanda Allah ya samu mabala'i ya faɗi haka ko Allah shi ya musanya mashi wannan bala'in ya zama alkhairi wannan shi ne bala'i in yanzu kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana kunun li abi talha daga anas bin malik radiyallahu anhu ka kuma ta muna cikin babi ne na hakuri muna cikin babi ne wanda ke magana akan hakuri ana ibn malik yace akwai wani da ta naflun li abi talha akwai wani da ga abu talha yashtaki yana kai karin jikin shi bai jin daɗin jikin shi bai da lafiya fa kharaja abu talha sai abu talha ya tafiya ya fita fa qubi wasabi sai aka ɗauki ran wannan yaro bayan ma ji abokan ha yayin da abokan ha ya dawo daga inda ya tafi kana ma fa'ala ni yace dana ya ya labarin dana ya ya mai jiki kenan kana ummu sulaym matar shi ummu sulaym wa hiya ummu sabi ita ce uwar yaron nan sai ta ce huwa akan mata ya samu sauki ya samu sukuni فقرب إليه العشاء فتعشى sai ta kawo mashi abinci ya ci abincin dare sun ma'asa minha sannan ya kusance ta kamar yadda miji ke kusantar matar shi bayan da fara ba ranar wani sami lokacin da ya kara abin da ya kare ya ci abinci ya ci abin da iyalai shi sai ta ce ku ji ku rufe yara fadan ma asbaha abokan ha lokacin da Abu Talha ya wayi gari aka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo wa ma'aikin Allah fa akhbarahu fa qala sai ya ba annabi labarin abin da ya faru sai annabi ya ce a arrastuhu laila kun zaci da juna a yau a wannan dare qala na'am sai Abu Talha ya ce na'am qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allahumma barik lahuma ya Allah ka sanya musu albarka فولدت غلاما سيتهيفي وليانه فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابنتي وأنا ما سيتا لو كتكي تهيفك وليانه في النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يتي ما أنا احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لو كيانا حتى جئت فيه وجد النبي wa ba'atha ma'ahu bi tambar sai aka aika yaron tare da dabino akan al'ada za a tauna dabino a sa mashi baki fa qala sai annabi yace a ma'ahu shay an kawo wannan tare da shi yaron nan qala na'am tambar wasu kwayoyin dabino ne fa akada annabi sallallahu alaihi wasallam fa marra sai annabi ya tauna wannan dabino ya karbo wannan dabino ya tauna thumma akada min bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito wannan dabinar daga bakin shi fa ja'alaha fi fi sabi sai ya sa wannan dabinar a cikin bakin shi wannan yaron thumma hannatahu sannan yayi ne tahnik tahnik ka dauki abu mai zaki ka sa cikin hana bakin yaro ya ji zafin shi wa sammahu abdallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan yaron suna عبد الله وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة من رواية هنا حديثا أشكال رواية البخاري فقال رجل من الأنصار في ود أشكال مثلا مدينة فرأيت تسعة أولاد سيدنا أنا هدى تع كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود كلا سكين ولا يا ولا يا sai na ga ɗaya guda tara wanda dukkansu sun karanta alƙur'ani sun haɗa shi alƙur'ani wannan hadisi yana ɗauke da ababe wanda suke masu yawa na farko kana lul li abi talha akwai wani ɗa ga abu talha ibnul li abi talha wannan yaro ɗaya ne daga cikin yara wanda suke da albarka wanda akwai wani tsuntsu da ke gare shi ana ce mashi nuwaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan yara sai ya bi alkunya kaga da yaro ne karami ba tare da ya girma ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya aba umayr ma fa'ala nuwaye yana da ɗan tsuntsu wanda yake wasa da shi sai tsuntsun nan ya mutu to annabi ya san haka duk lokacin da zai haɗu da yaron da sai ce ya aba rubayr ya kai baban rubayr ma fa'ala rubayr dan karamin tsuntsun nan meye idan ya mutu sai annabi ya tambaye shi ka kalamar tsuntsun ka dan karami kaga wannan ya aba rubayr ma fa'ala rubayr ya baban rubayr ya labarin soto al'imam shafi ya ce ya fidda hukunci ƙarƙashin wannan magana da annabi yawa wannan yara ya fidda hukunci guda saba'in al'imamu ibn hajar sai da ya zano su a cikin fasfin ɗari gaba ɗaya ana ɗaukar hukuncin yi ma yaro wasa girmama yaro yi ma yaro wanda bai haihu ba a ce baban wani sai da ya kirga guda saba'in sannan ya ce ni kuma akwai goma tare da ni ya ƙaro su ibn hajar kai yanzu irin waɗannan da an tashi aka ce annabi ya ce ya aba umayyir ma fa'alan umayyir sai mu ce ka yi ma yaro wasa sai mu ce to malamai kana ji sai da hito hukunci saba'in kuma wani malamin ya zo ya kawo su kuma ya kawo a kai yana da lokacin da alimamu shahari ya ziyarci alimamu ahmad ibn hanbal ya yi mamaki gashi ya ajiye abinci a imam shafi'i ya ce da yawa ya kawo da ruwa na alwala ya ga imam shafi'i da ya alwala da dare bakwai ne ya tashi na fila ya yi sallah da isha'i ya yi bacci abinci kuma ya ci da yawa ya ce da ya tambaye shi ya ce abinci na san abinci ne na gidan ɗaliban muhammad don haka da ce da yawa na san abinci ne na halal ya ce amma da ta ban tashi ba ina tunanin wannan hadisin ne sai da na fito hukunce-hukunce na shari'a guda kaza kenan kwancin shi shi bai tashi na fila ba amma yana da ina ciro hukunce-hukunce daga maganganu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu rubayya din ka nafrun li abi talha ana ce mashi abu rubayya ke shine wannan yaro ya shtaki bai lafiya yana bai ji dadin jikin shi ba فخرج أبو طلحة سي أبو طلحة يفتا ينتفيا فقبض الصبي سي أكا لو كان شي ولم يرى فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ما فعل ابني سي يتبعي ما تشي ميدانا يجي شيني ما فعل ابني ميدانا يجي كما تيجي إنا ميجيكي إنا أنت ميجيكي قالت أم سليم سي أم سليم تجي وهي أم الصبي وإذا كنت كما تيوا ita ummu sulaim din nan dan wata ne kun san bai dashi ya san zamanin dan shi zamanin sulaiman alaihi salam rigima aka yi na ɗa guda ta ce nata ne guda ta ce nata ne ɗa ta ba haihuwa annabi suleiman da suka zo wannan ta ce nata ne wannan ta ce nata sai ce ku kama wannan ta kama hannuwa wannan ta kama kawo ya ce ku kawo takobi in raba shi biyu sai guda ta saki ta ce na mamma sai aka ce wadda ta ce ta bari din na abata dan dan to ke dan mai uwa wanda ta san ciwon nan dan ta kai tsammanin dan wata ne tana ganin yana yiwa ma ya tafi daman ya dame su tsakaninta da mijinta ashe Allah ya shiga shi a'a shi da aka ce maka ita ce uwan wannan yara ummu sulaim wannan tana daga cikin malakantar mata wanda suke tafiya yaƙi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su yi ma waɗanda aka ji ma rauni magani wanda ba su iya kawowa cikin wurin da musulmi suka yadda zango su ɗauko su su kawo su cikin bukokinsu tana daga cikin jarirai daga cikin mata masu hikima lokacin da take zuwa tambaya ta abin da ya shafi wankan janaba sai da ta yi shi gida saboda ta aga ta yi rashin kunya ta ce inna Allah la yastahi min al-haqq ummu sulaim wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidanta annabi a bayan uwanta da shi haka wasu malamai suka ce yana zuwa gidanta har ma ne bacci lokacin da ta ga annabi ya yi zufa take ibar zufa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana sawa a cikin turare saboda kanshi na cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa ya sha bamban da sauran yan adam Allah ya mai wasu ababe wanda suke ko a jiki ba daidai yake da sauran mutane ba zufa shi ake diba a sa da turare wannan ba zufa annabi ke amma su ta ɗauki zufa wani za ta duwani ne kurum ko da malami ne kana ga kira da ilimi dan adam ne irin sa to ana yi ba su ba ta annabi ana rawa ba turare ummu sulai in ta ba annabi ruwa ya ce ta yanke wurin dan neman albarka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mace sai wani take tana da daraja darajar ta za ta bayyana akan abin da ya yi ta da su ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana talatin uba ya tambayi ɗan shi ƙasa mai jiki ta ce ruwa ɗakan nan ya fi samun natsuwa a yanzu asuhuru shi ne adamun hara rishin moti to lokacin da aka ce maka mara lafiya sakana ya samu natsuwa sai ke samu na malamin ya warke ke to kuma in ka san hakikalin natsuwa ta ɗan adam za ka tarda rasuwa ita ce natsuwa cikakka ka kalli mara lafiya wanda ke shan raɗaɗi ya yi ƙunnai nan limfashi ya fito kala kala yana rasuwa sai ka gace shuru kake shi wannan maganar motsi da damuwa da menene da yake ji sai ka ga tsaf ya tsaya ko motsi ne to lokacin da ta tashi sai ta ce mashi ai ya samu rasuwa an hakan mata ya fi kowane lokaci samun rasuwa ita tana nufin ya rasu shi kuma sai ya fahimci ya ji sauki wannan ana yin shi a matsayin tauriya ba ƙarya ta yi ba kamar yadda muka faɗa mutuwa lumfashi ma da kake yi sai ka bari akwai natsuwa ko kake wannan to ta ce ya fi kowane lokaci natsuwa sai ya fahimci cewa ya warke faƙarrafa ilaihi al'asha ta ta'asha sai ta kawo mashi abinci na dare shi aka ce wa al'asha da fatha na ayin al'asha abincin da ake ci irin wannan lokaci na isha amma al'isha ko sallar isha ko lokacin isha min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min al-zahirati wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna kidan isha sallar isha asha abin da za a ci wannan lokacin abin da ya raba kawai shine fatha da kasra ta kawo mashi abinci na al'asha na na bayan maghrib sun ma asaba min ha sannan ya kusance ta kaga wannan shi da kanshi tarbiyya ne ga mata lokacin tarban mai gida ana tarban mai gida ne lokacin da ake ganin ya shigo da ba'a sai a tarbe shi da ba'a sai a zarce da wannan ba'a saboda namiji yana ɗauko bakin ciki iri-iri lokacin da zai fita mata suke gida miji yana fita ya haɗu da marasa kunya ya haɗu da makiya ya haɗu da mahasada ya haɗu da waɗanda za su gurɓata mashi rayuwa to lokacin da ya zo wani lokaci zai zo fara wani lokaci zai zo yana ɗauke da bakin ciki mace mai hankali ita ce wadda da ta kalli mijin ta san ba za ta tarbe shi in ya taho yana farin ciki yana sakin fuska sai a tarbe shi da farin ciki gaba ɗaya tare da bashi kula wanda ya kamata wajen tarbar shi in ya zama na an ga alamar sauyin fuska da shi za a yi murmushi kada sai a bashi hanya ya wuce ba a kuma ce mashi komi sai a kawo mashi abin da yake bukata da shi na ci da na sha wanda zai hutar da shi don wani lokaci na yiwa yunwa ce ya kwaso ita ma tana daga cikin abubuwan da ke sa bacin rai haka so da yawa ake nuna yunwa to ke nan ya zama da da an ga yayi giftin nan da sauransu ba sai a kauce hanya a ɗan yi murmushi kaɗan sai a kauce hanya sai a je a shirya mashi abin da zai ci ya sha yanzu yana yiwa ko ba to ne a da aka yi yana shan sanwa da abu mai sanyi sai ka ga yana wannan fushin yana tafiya shaikan fa shaikan sannu sannu to in ya zama da kuma abun ba daga mijin aka gani ba a abu ne wanda ya faru a gida amma abu ne da tashin hankali ba daga buɗe gida ba ko a fasa kuka ko inna lillahi ko inna ilaihi raji'un ai kuma kaga abin take ci ka ji abin da ya faru a gida wannan duka mata masu hankali ba son haka a'a sai a bari dan wani labarin da aka bashi shi wannan abincin ka abada ba zai shi ba wani labarin da aka bashi shi kuma duk wani abu da zai yi ba zai yi shi ba to kenan sai a bari hanyar da su ya zama da ya samu ya ci abinci ya sha abin sha sannan in abin da za a faɗa masa sai a faɗa mashi abokan ha ya dawo daga tafiya matar shi da ta sai da ta kawo abinci ya ci ya sha a wata ruwaya fata sanna a ɗau ta yi ado ta sa turare don tunanin yana yiwuwa ya kasance ta kuma haka aka yi ɗin ado turare abu ne wanda ke jawo hankalin miji don haka mace mai hankali ita ma ba ta sake da turare idan ma shan ma'amfun idan ma shan ma'amfun hanna kalbun ka annan amfa jasusun ka annan amfa jasusun kuloni ya ce da hanci ya ji kanshi to zuciya sai ta yi bege ya ce kai ka ce hanci dan laikar asiri ne da zuciya kenan ta yi tabakan da ta yi sa kaya masu kyau ta sa turare mai kyau har ya kusance ta da mu'amala ta aure shi abokan kafin fadan da sarrafa lokacin da ya kare abin da ya kare kare wa musabi ku je ku rufe wannan yawo kenan an gama nasuwa a wata ruwa ya ce sai da kika bari na yi jaraba فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره لوكشن دا أبو طلحة يوالي كريسي يزوي فدا مع النبي wannan ke nuna maka kuma haƙuri na sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai yanzu da kai ne dan ka ya rasu matarka ta ki faɗa maka sai da ta bari ka ci abinci wai an ma ka sadu da ita sannan daga baya ka faɗa maka kada kamar za a ƙari lafiya da wahala a ƙari lafiya to amma shi ba abin da yake kurum sai da kika bari hannun jaraba kaɗai ba da yake sannan ya je wajen ma'aiki ya faɗa shi wannan hadisi ya nuna mana ƙarfin zukata na mata na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko hadisi an ce maka ɗanta ne na cikinta mace ce ɗanta na cikinta zai rasu wai ta san ma ta iya zuwa ai magana ba magana ta mama mijin abinci ba ai kawai zuwa za a yi kana a kasa suna wani wata wani lokacin da ta ta lalace abincin ma ne in ma ta yi ba dai ta kawo shi ta ajiye wurin da ya kamata ba to balle ta zo ta gyara kanta balle wani abu daban to amma kaga dukkan wannan kawai ba a komi ba ta gyara kanta ta gyara ma mijinta sannan haka ya faru da aka ba annabi labari a horon a yake wajen annabi a tara sunan bari ba a kwara ya bashi labari ba fada a a arastun allaida kun sadu da juna shi ne ake nufi a nan قال نعم يتي حكى لي فقال اللهم بارك له sai annabi ya ce Allah ka sa masu albarka a kan abin da za ka arzata su da wannan saduwa da suke yi. Kamun a haifi da ake neman mashi albarka. Kamun a haifi da ake neman mai tsari kamun zuwa shi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ka ga yanzu wani ya san da mata shi annabi ya mai addu'a da albarka kuma annabin ne ya koya mu cewa da a ce duk wanda zai zo ya kusanci mata shi zai ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana wa jannibna shaytana Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibi shaytana ma rabbana Allah ka nisantar da shaidan daga abin da ta arzata wa da shi ya ce to shaidan ba zai shafi wannan yaran ba ba wani da kula ba sai ta wannan mata ta haifi wani yaro fa kana bi Abu Talha Anas yace sai Abu Talha Anas dan Ummu Sulaim kuma ita Ummu Sulaim tana aure da Abu Talha ƙafa auren su ya kasance zuwa ya ce yana son abokan kafin bai imani bai da kafiri wannan lokacin ta ce wannan ina mamakin hankalinka abokan ha yadda kake da tunani mai kyau amma kuma ka zo ka sassaƙa doji ko katako ka zo kana bauta da shi shekara tunanin yana maka amfani me yake ba shekara tunanin in ka bige shi ma zai maka wani abu ko cutar da kai abokan hamsin da mai hankali ya ce shi maganin da na da suka rika shiga ta ya ce yana son ta da aure ta ce ni ban san ko ni kawai sai dai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta ce wannan shi ne salati haka kuma aka yi kuma ya yi dace da wannan mata ke nan uwar ce ta anas amma abokan ba shi ne baban anas ba dan ta auri wani mutum wanda aka kashe shi daga baya abokan ya aure ta sai ta ce abokan ha ke nan mijin mahaifiyar shi anas ke nan ya ce ihmilhu hatta ta'tiya bihi annabiyya sallallahu alaihi wasallam daukar shi haka ji mahaifiyar sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamara sai ya aika da dabino in aka ce dabino fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma abu shay akwai wani abu da aka turo shi da shi ana nufin irin dabino kenan قال نعم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضربها في النبي يتولى ولا الدبينة ثم أخذها من فيه في النبي تركي ولا الدبينة daga cikin bayan shi ya samu shi wannan yaron haka ake yi ana ce masa at-tahnik za ka haifi yaro yana daga sunna a tauna dabino sai a sa mashi ruwan wannan dabinan a cikin bakin shi annabi haka ya kasance yana yi ma yara suka ce to me yasa ba za a dauko na ba a dauko dabino malamai wajen zurfafa tunani suka ce saboda annabi tunanin yaran nan ya zamo yana da imani dan annabi da ya sifanta ice da dabino ya ce shi ice ne wanda ba ka ganin ganyen shi yana faruwa ya ce irin shi shi wanda ice irin shi kamar momini ne to wannan imani ba da wasu ce da annabi ya ambata lokacin da yake kamanta dan adam momini ya kamanta wannan ice na dabino da cewa kamar momini yake suka ce wai dan haka ne ake ɗauko dabino wanda iccen shi ne aka ce yake kama da momini wai dan wannan yaron ya zama mai imani ka ji abin da akwai ɗan kwafa na kwafa ne amma haka malamai suka ce don haka ake sa dabino to amma yanzu ba ana iya a yaro haka to a yanzu kun san cewa rashin lafiyoyi sun karu da mutane wanda yaro yanzu lokacin da aka haife shi kuma lokacin da ne fi saurin kamuwa da rashin lafiya mutane yanzu suna da rashin lafiyoyi da yawa kana ganin mutum yana tare da kai wanda ake ɗauka idan haka yanzu mun aka zo wajen wannan abin da ake cewa at-tahnik din nan in an kiyaye in akwai abin daka wannan da bidan daka shi ko akwai abin kada shi a nika shi a nika shi sai a ɗiba a wanke hannu da kyau sai a sa mai yaron ba dole sai an za cikin yawuwa yawun annabi dai yawun annabi to amma yanzu a kawo ba san mene ne wanda mai yawon nan zai tauna ba san me yake dauke da shi ba ya dauka ko ya sa mai yaro sabon haihuwa gaskiya yanzu kamata ya rika nika wannan dabinan a ko a goga shi a sa mashi ruwa in yi abin nan shi ke yaro dai da bilu ya shiga cikin bakin shi albarka kuma allah ne mai yaro ko ba ta mana ba a dai mashi addu'a da albarka e to haka ake yi ana so shi at-tahnik annabi sallallahu alaihi wasallam akhadaha min fihi nan fihi din nan ba ta cikin shi bane ba ta bakin shi asalin fama fama sama in za a dangana shi da ramiri sai a jari mi din nan tashi wal famu haythul mimu minhu bana abun akun hamun kazaka wa hanan wadannan lafuzza ne asma'u sitta ake ce musu in aka tashi yana marhuwa sai a ce ja'a abu hu kidan ya zo shi ya zo in shi aka maka abin sai a ce ra'aitu a babu na gaba ban shi kaga gani gare shi ya fata in majrur ne marartu bi abihi haka yake kana mai zama da wawo ana mai rafa da wawo a mai nasba da ali a mai jarra da ya shine ibnu malik yake cewa wa fa bi wawi wa sibanna bil alif wajrur bi ya imma min al asma asif min dhaka dhu in suhbatan abana wal famu haythu al mim minhu ba da wannan shi أبن أخ عم كذاك وعم والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يبدو ونقصها وقصرها من نفسهن أشهر ولإعراب الأسماء الستة في شيء وشيء kenan min fi min fihi daga bakin shi eh kaka ce daga cikin shi faja'alaha sai annabi ya sanya wannan dabinan da ya ɗauko wanda yake jike da yawo sallallahu alaihi wasallama fi a cikin fi sabi batin daga fi fi fi daga fi guda biyu ce amma gudan na harafi na jarra wannan fi guda suna ne na baki sai annabi ya sanya shi cikin bakin shi fi fi sabi cikin bakin shi wannan yaro tun ma annaka ko sai annabi ya sa wannan ya garwa ya cikin bakin shi wa sammahu abdullah sai annabi ya ambaci wannan yaro ya sa masa suna abdullah wannan ya nuna maka wannan suna na abdullahi kamar yadda yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ahabbul asma'i ila Allah mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki shine Abdullah wa Abdurrahman shine ka sa sunan ɗanka Abdullah da kuma Abdurrahman wannan shine sunan da Allah ya fi so daga cikin sunaye na maza idan haka Abdullah wa Abdurrahman bai zo ba amma muna iya ɗaukar wannan ita ma ya mace musamata abdullah musamata kenan kamar yadda abdullah in bai wace bace ama ake ce mata sai a sa mata amatul rahman amatullah ana iya sa ma yarinya mace haka saboda annabi ya ce wajen maza abdullah ko abdurrahman to abdullah da abdurrahman yana daidai da amatullah da amatul rahman kenan suna na ya mata wannan shi yake dan haka annabi yana da da Abdullah amma kashi baka ji kafar Abdurrahman cikin yanayin shi ba dan haka kuma annabi yana da Fatima Zainab ila akhirih amma ko baka ji yana da mai ba bayan da Abdullah bai da Abdurrahman dan haka annabi yana fadar abu ana iya aikatawa wani abu annabi ya faɗe shi ya sandar da shi yana bane shi bai yi ba dan mutane ta su ga kamar dole ne kowa da isa suna wanda ya ga ya mai daɗi abin da ake so ga suna ya zamo yana da saukin faɗa ya zamo sunan nan yana da kyau ba zai bada wani abu mummuna ba wanda bai da daɗi wani an ambace shi ta kai ci annabi ce an samu an ce mugun abu ne wahala tsanani annabi ya ce sahara eh mai sauki to haka wasu sunayen kuma suna da kyau kamar raba sunaye ne wanda suke masu kyau annabi yake karkasa shi najiha wanda ya tsira karkasa shi saboda aka ga tambaya cikin gida aka ce wanda ya tsira na nan cewa da yara rabo yana nan a ce babu rabo cikin gida to sai annabi ya ambata wasu sunaye guda hudu yace ka a kara masa su waɗannan sunayen ba a ambata mutum su to wannan suna na Abdullahi da suna na Abdurrahman annabi yace su ne sunaye wanda suka fi soyuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka kowane mutum wanda ake mahaifuwa ya yi kokari ya samu irin wannan sunaye ga maza ya sa ma ƴaƴan shi Abdullah da Abdurrahman kaji daga cikin marwai ta hadisai suka ce sun ga ya haifi ƴaƴa guda tara kowane daga cikin su ya haddace alqur'ani ko ya sabti wannan ke nuna albarka ta addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna ko abin da ke da daraja a wajen su shine abin da ya shafi Allah yanzu in irin mu ne in an ga yaro guda kaza ya hada alqur'ani su a wajen mutanen duniya ba bakin ko ne ke ba in dai ba an ga ya samu kuɗi ba ko ya samu wani matsayi ya yi karatu ya samu aiki wai su shi ne cin riba a wajen su a su magabata abin da ya shafi Allah cin riba da Allah shi ne ya dame su ba wani abu daban ba wannan lokaci ya kai wannan riwaya ta muslim kuɗi da karanta ta in an dabba a gane wani abu daga ciki ya ce wa fi riwayatin muslim sai a tambaya sati mai zuwa insha Allah anan da ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa ta Allah ya yi a rai zama da tsakin da sabbin ba adinakum wa amanatikum wa khawatiba amalikum على خير تتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.